الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأسر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإن تقوى الله تبارك وتعالى هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين كما قال المولى جل جلاله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا عباد الله اعلموا أن العشرة بالمعروف حق من الحقوق المشتركة بين الزوجين لذا جاء الأمر بذلك للنساء والرجال على السواء من دون تفريق بينهما فعلى الزوج أن يعاشر زوجها بالمعروف وعلى الزوجة كذلك أن تعاشر زوجها بالمعروف فقال المولى جل وعلا وآشروهن بالمعروف وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم عباد الله في العشرة بالمعروف تنتظم كل معاني الأخلاق والسجايا الطيبة من الكلام الطيب ورعاية الحقوق وحفظ الواجبات والتحلي بالآداب والبعد عن الزلات والأخطاء وكف الأذى والصبر والاحتمالات ونحو ذلك من معاني الإحسان بين الزوجين تأملوا يرعاكم الله في هذا الحديث العظيم الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحتملة لزوجها السباقة إلى إرضائه وإسعاده أنها من أهل الجنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة قلنا بلى يا رسول الله قال كل نبي أو النبي في الجنة والصديق في الجنة والرجل الذي يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة قلنا بلى يا رسول الله قال كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل حتى ترضى بين صحة هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الترغيب والترهيب عباد الله في هذا الحديث العظيم لفتة جميلة إلى سجايا طيبة تعد جوهر الخلق الحسن ألا وهي السبق إلى المسامحة والمبادرة بإظهار الود ونسيان الأذى من زوجها في هذا الحديث تنبيه إلى ذلك وحث الزوجين على أن يتعاملا كذلك فالزوجة الصالحة في كل حال هي منشأ السعادة تتفجر السعادة من كل تصريفاتها أو من كل تصرفاتها فهي ودود إذا ظلمت وحتى إذا ظلمت فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضبت أو أسيع إليها أو غضب زوجها فهي سباقة إلى الكلام الطيب ونسيان الأذى سواء كانت كان المخطئ هي أو غيرها أو, أو زوجها مع ذلك فهي سباقة إلى الكلام الطيب إلى زوجها وكذلك سباقة إلى نسيان الأذى الذي صدر من زوجها هذا يدل على نفسية هذه المرأة أن نفسيتها نفسية عظيمة لأنها تعاشر زوجها بالمعروف كما أمرها الله تبارك وتعالى وهكذا ينبغي أن تكون كل زوجة من زوجات المسلمين تعاشر زوجها بالمعروف وعليه كذلك أن يعاشرها بالمعروف كما أمرهم الله تبارك وتعالى بذلك وبهذا تكون حياة الزوجية حياة طيبة حياة سعيدة مليئة بالخير والبركة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالكفرة والمشركين والملحدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وآله عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن المشاكل البيتية واقعة لا محالة ولكن الذي يعز وجوده هو تلك النفسية التي تتلاشى معها الأخطاء وتختفي معها وتذوب معها هذه الأخلاق الطيبة هي التي تختفي بين الزوجين فالمشاكل البيتية لا بد أن تقع بين بين الزوجين ولا بد أن تقع وإذا وقعت كيف تتعامل معها فاعلموا يا عباد الله أن حق العشرة بين الزوجين باب من أبواب الدخول في الجنة فعلينا أن نحافظ على هذا الباب وأن نحفظه حتى ندخل الجنة لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك وإضاءة أمر الله تبارك وتعالى مما يسبب عدم الدخول في الجنة فعلى الزوجين أن يتعاشرا ويتعاملا بالمعروف كما أمرهم الله تبارك وتعالى بذلك نسأل الله تعالى أن يحقق لنا ذلك وأن يعيننا على معاشرة بين زوجاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مسلمين mu ji tsoron Allah subhanahu wataala cikin dukkan al'amuran mu gaba daya mu sani tsoron Allah da bin dokan Allah da kiyaye fushin Allah subhanahu wataala shine abin da Allah ta'ala yayi ma mutanen farko kuma yayi mun mu mutanen karshe wasiya da shi Allah ta'ala ya ce lalle mun yi wasiya ga waɗanda aka ba su littafi gabaninku kuma haka nan muka yi wasiya gare ku cewa ku ji tsoron Allah subhanahu wataala idan ba ku ji tsoron Allah ba ku sani ba ku cutar da kowa ba sai kanku ba ku cuci Allah da komi ba saboda mi saboda duniyan nan baki dai ta Allah ce subhanahu wataala abin da ke sama da ƙasa dukkan Allah ne ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya kasance mawadaci ne daga barin duk abin da za ku yi kuma Allah yabo ya tabbata gare shi ko da ku ba ku yabe shi ba mala'iku suna yaban Allah subhanahu wataala to da haka kenan biyar dokan Allah subhanahu wataala cikin dukkanin al'amuran mu shine abin da yake wajibi shine jin tsoron Allah abinda Allah ya samu yi mu yi abinda Allah ya hana mu mu bari abinda manzo Allah ya ce mu yi mu yi abinda manzo Allah ya hana mu mu bari wannan shi ake ce ma tsoron Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu shi Allah ya kara tabbatar da mu akan shi mu sani cewa yana daga cikin haƙoƙi na zamantakewa tsakanin ma'aurata guda biyu shine zama na na alkhairi zama na kyautatawa tsakanin ma'aurata guda biyu wannan haƙƙi ne wanda yake tsakanin miji da mata wajibi ne miji ya kyautata ma matar shi wajibi ne mace ta kyautata ma mijin kowa ya yi zama na kyautatawa zama na alkhairi zama na girmamawa na kamna na soyayya tsakanin ma'aurata guda biyu shi yasa ma Allah subhanahu wataala da ya tashi ba da umarni da kiyaye wannan haƙƙi na zamantakewa Allah ta'ala bai bambanta ba bai bambanta cewa a kyautata ma mace ita kadai ba ko kuma mace ta kyautata ma miji shi kadai ba shi kuma ita cuta mata dukkan haƙƙin ya zo umarnin Allah subhanahu wataala akan shi daidai da daidai ba tare da bambantawa Allah ta'ala ya ce walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf abinda aka ce ayi musu din nan na kyautatawa to su ma Allah ta'ala ya dora masu kyautatawa akan mazajensu kuma Allah ta'ala ce wa aishiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa da matan ku da abin da yake na kyautatawa na nuna kauna da soyayya da tausayawa kowa ya tausaya ma kowa kowa ya taimaka ma kowa kowa ya ji kan kowa kowa ya rungumi dan uwan shi wannan wajibi ne in wani ya wani bai ba to zai shiga cikin fushin Allah subhanahu wataala ba wai namiji kare aka ce kyautata ma iyali ba ko kuma iyali aka ce kare su kyautata ba mazajen su ba kowa da kowa duka aiki ne namu na gaba daya maza da mata mu taru idan alaka ta auratayya ta hada mu to wajibi ne kowa ya kyautata mu kowa kuma ita wannan zamantakewar da ake maganan a yi ta mai kyawu ta tattaro dukkan manonin halaye masu kyawu da ɗabi'u na kwarai duk wata ɗabi'a ta kwarai da aka ce ka yi musulmi ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ita to so ake kai ma matarka so ake ke ma mace ki ma mijinki daddaɗan magana ba fushi ba bakan magana ba zagi ba baci ba cin mutunci ba wulakanci kowa da kowa ba cewa aka yi mace ta yi ƙasa ƙasa da muryarta ba shi kuma miji ya ɗaga murya ba ko kuma a miji ya kasa kasa ita kuma ta daga a cewa kai kowa yayi ma kowa magana mai daɗi haƙoƙin da ke tsakanin su kowa ya kiyaye haƙƙin da Allah subhanahu wataala ya dora mishi wajibin da ke tsakanin su kowa ya kiyaye wannan wajibin da ke tsakanin su abinda Allah subhanahu wataala ya wajabta ma kowa kenan mutum ya yi halayya ya siffantu da na dubba na addinin musulunci masu kyawu so da yawa za ka ganin mutum a cikin gari mai halaye na kwarai amma a gida bai da hali na kwarai kuma ana samun haka sai ga mutum a cikin gida da hali na kwarai amma a cikin gari baya da hali na kwarai wannan irin bambanta rayuwa da kake ta gida daban ta waje daban ba addinin musulunci bane shaidanci ne addinin musulunci cewa in kai hali mai kyawu a gida to a waje ma kai in kai hali mai kyawu a waje to a gida ma kai saboda haka dole ne mu ladabtu mu siffantu da ladabba masu kyawu mazanmu da matanmu kuma mu guji kurakurai da ainihi talabafiya tsakaninmu wasu abubuwa duk abin da ka san in an yi maka ba za ka ji daɗi ba ka kai ma matanka ke ma da abin da kika san in an yi maki ba za ki ji daɗi ba to kake ma mijinki wannan abu sannan kuma kowa ya rike cutarwar shi sai abin da ba yadda za a yi ne ya riga ya zo amma da gangan ka cuta ma iyalinka ko kuma ki cuta ma mijinki da gangan wannan abu ne da baya da kyawu a yakuri da juna inda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗaitar da mu akan yin haƙuri wasbiru Allah ya ce ku yi haƙuri shin haƙurin nan ana nufin haƙurin rishin lafiya haƙurin talauci a'a ana nufin ko ina ka yi haƙuri ka yi haƙuri da matarka ke ma ki haƙuri da mijinki ko ina ba wai sai wani wuri ba ba sai rishin lafiya ba ko rishin aikin yi ko kuma wani bala'i in ya sabka sa na shi ma wannan bala'i ne kana zanne da iyalin ka sai maka wani mugun hali bala'i ne sai ka yi haƙuri za ka samu lada wurin Allah subhanahu wataala haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce mumini wanda yake cuɗanya da mutane yana hakuri akan cutarwarsu shi ya ba alheri daga wanda ke cuɗanya da su baya da hakuri saraka da inda ka samu kanka to kasancewa an baka umarni da kai hakuri kai dauriya lokacin da aka ba ba daidai ba lokacin da aka cuta maka to ka dau hakuri ka dauki wannan ɗabi'a babba wadda Allah ta'ala ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab masu haƙuri a ko'ina Allah yana cika masu ladarsu ba tare da hisabi ba, ba tare da hisabi ba, to mu yi juriya da abubuwan da suka shafi waɗannan daga cikin malolin kyautatawa tsakanin ma'aurata, mu duba mu gani yadda manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba da labarin cewa macen da take juriya akan cutarwa mijinta, akan walalu rayuwa da mijinta yake gana mata. macen da take gaugawa ta ga ta sami yarda mijinta ta ga ta dada dama mijinta ta san yaya a cikin yanayi mai daɗi manzala ya ce wannan macen yan aljanna ce annabi alaihi salatu wassalam ya ce masahabai kuna so in ba ku labarin mazan ku a cikin aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ma'ana duk annabi dan aljanna ne manzala sallallahu alaihi wasallam ce mai gaskiya duk mutumin da yake mai gaskiya da Allah mai gaskiya da mutane mai gaskiya mu'amala mai gaskiya cuɗanya da mutane duk inda yake baya lullube ƙarya da gaskiya a ba ruwan shi da wannan gaskiya gaskiya zai fito yi to mazala ya ce duk mutumin da yake mai gaskiya dan aljanna saboda wajibi ne mai gaskiya Allah ta'ala ya ce mana ya ayyuhan ladina amanu ittaqullaha wa kunu ma sadiqina ya ku waɗanda suka bada gaskiya ga Allah ku ji tsoron Allah ku zamanto daga cikin masu gaskiya wajibinmu ne mai gaskiya ƙarya babu inda za ta kai mu banda ta sanya mu mu koma muna wasa koyo ta samu wasu wuraren ba mu iya zuwa su saboda mun yi ƙarya ɗaya biyu uku amma ba iyaka mu yi gaskiya ita ce abin da kadai za ta tseratar da mu a wurin Allah subhanahu wataala mu yi ma Allah gaskiya bautar da Allah da muke yi sa'annan mu yi ma mutane gaskiya a mu'amalar da muke da mutane ƙarya ba ta da kyawu ƙarya wuta take kai mutum amma gaskiya tana ɗora ka ne bisa hanya aljanna tiryan tiryan tiryan har sai ka da cikin aljanna Allah ya ce falau sadaqullah lakana khairan lahum Allah ya ce da mutane sun yi ma Allah gaskiya ba ƙarya suka yi ba da wannan shine mafi alheri gare su saboda Allah zai saka musu da alkhairi Allah zai ba su gidan aljanna zai ba su ingantaccen rayuwa mai dadi a nan duniya kuma Allah ya ce was-sadiqina was-sadiqati a ƙarshe Allah ya ce lahum maghfiratun wa ajrun azima ko adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya tanadan mu masu gaskiya maza da mata wata irin lada ita ce aljanna da kuma gafara mai girma dan haka dole ne mai gaskiya manzo Allah ya ce duk mai gaskiya dan aljanna ne manzo Allah ya ce haka mutunan da ya ziyarci dan uwan shi a wani bangare a cikin gari a wata unguwa ko wani kauye da yake kusan gari ko kuma yana nesa ba ya ziyarce shi ne domin Allah subhanahu wataala manzo Allah ya ce shi ma wannan mai ziyarar dan Allah ba dan ya je ya samu abin duniya ba ba dan wanda zai kai ma ziyarar yana da wata daudar duniya ba ko yana neman wani aiki a ya tafi ziyara ne dan musulunci da ke tsakanin su ko kuma dan zumuncin da ke tsakanin su duk wanda ya wannan ziyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dan aljanna ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuna so in gaya maku matan ku a cikin aljanna sahabbai suka ce muna so a gaya muku manzala sallallahu alaihi wasallam yace dukkan macen da take son mijinta take kaunan mijinta take ganin darajar mijinta take ganin mutuncin mijinta mace mai haihuwa idan ta yi fushi ko kuma aka bata mata rai ko kuma mijinta ya fushi to za ta ce ma mijinta kaga hannuna ka rike a cikin hannunka ba zan sha bakwalli ba har sai ka yarda da sabanin da ya shiga tsakaninmu sai ka huce sai ka sai ka shiga cikin yanayi mai daɗi manzo Allah ya ce to wannan mace yan aljanna ce kawo ce na nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana samu mu zamanto masu ɗabi'u masu kyawu kyakkyawan zamantakewa ta faru tsakanin miji da mata a nan manzala sallallahu alaihi wasallam yana bayanin yadda ya kamata mace musulma ta zamanto a cikin ɗakin aurenta da mijinta shine da zamanto tana gaugawan yafe ma miji in ya mata laifi kuma in ita ta yi mashi ma ta nemi yafewa shi haka in shi ma yi mata ma'ana duk abin da aka yi shi za manzala sallallahu alaihi wasallam ce in ta yi fushi ko aka bata mata rai ko kuma mijinta ya fushi a kowane hali mace ta kwarai wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya mata'un ita duniya da kake ganin ta jin dadi ce a cikin duniya akwai jin dadi amma dan gajeren jin dadi ne domin karewa yake to maza Allah yace amma mafi jin dadin rayuwar duniya duk wanda yafi kowa jin dadin duniya shine wanda ya samu mace ta kwarai mace saliha wadda idan ya kalle ta sai ya ji dadi idan ba nan ta tsare mai gida ta tsare mai dukiyar da ya bari a cikin gida tsabar kuɗi da ya bari a'a abin hawan shi ya bari abinci ya bari masara dawa shinkafa hatsi da sauran abubuwa wasu kaddarorin shi ya bari a cikin gida da za ta kiyaye za ta tsare mai dukiya kamar yadda take tsare dukiyarta kuma zala ya ce duk lokacin da ka samu irin wannan macen to ka samu jin daɗin duniya in kuma ba kada to shi kenan baka samu ba ba daɗi kake ji a rayuwarka ta duniya ba amma mutane suna kallon ka mai jin daɗi ne ka samu duniya ka fi kowa jin daɗi amma a cikin zuciyarka kai ka san abin da kake shi saboda baka samu mace ta kwarai ba ka samu mace barauniya ka samu mace azzalima ka samu mace ta'adda ka samu macen da bata san darajar ka ba ina kai ina jin daɗi ina kai ina farin ciki a cikin rayuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yana nuna mana cewa mace ta kwarai a kowane hali ta samu kanta tana gaugawa tana sauri ta ga ta nemi yardan mijinta ta ga ta nemi wato yafewan mijinta ta ga ta mance duk wani abu da ya faru tsakaninta da mijinta duk wani abu da ya faru na rigima na rikici na sabani na rishin kyautatawa ta so wani abu ta samu ba kuma yana da hali bai yi mata ba bayan ta yi fushi kuma za ta zo ta da Allah ya haƙuri wannan mace ita ce macen da take so ta gama da duniya lafiya macen da take rufa ma mijinta asiri ba ta tona asirin shi ba ta gaya ma kowa ko iyayenta ba ta gaya ma matsalar da take ciki saboda kada a kira mijinta a bata mashi rai za ta rufa mai asiri ta yi haƙuri sakamakon haka ita kuma Allah subhanahu wataala zai saka mata da alkhairi Allah zai bata zai Allah zai turo wani cikin dangin mijinta ko danginta ya biya mata wannan bukatar da ta nema wurin miji bai mata ba domin wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya bi Allah ya kiyaye dokan Allah to Allah subhanahu wataala zai sanya mashi mafita wajibi ne idan iyalinka sun nemi abu wurinka ka fi karfin babu wani abu da ya kasa gaba wanda ya yi muhimmanci da abin da ta tambaye ka wajibi ne kai mai iyalinka wannan abu domin idan baka yi musu ba babu wanda za a yi musu kai ne uwarsu a yanzu kuma kai ne ubansu kuma duk nauyinsu da ya dawo a kanka in baka yi ba to wa za yi amma ku kuma mata ku sani cewa ba kullum ake samu ba bahaushe ya ce ba kullum safiya ta ranar juma'a ba kullum mutum yake samu ba ko mawadata attajirai masu kuɗi ba kullum ne aljihunsu yake cika da kuɗi ba akwai ranar asara akwai ranar faduwa akwai ranar da dukiyar gaba ɗaya wadda aka ɗauko za a yi wata bukata da ita ko za a kawo a saida ta samu matsala ko ta toye ko ta fada cikin ruwa ko a sace ta duk ana samun wannan ba kowa ne in yi ta kullum ba zai samuwa ba amma su mata da yawan su suna ganin cewa duk wanda ya ta kawai samuwa yake yi da haka in ya dawo bai dawo masa da komi ba kamar ya yi musu mugunta ne ya ɓoye abin to akwai masu ɓoyewa waɗansu su ne suka ɓata wasu saboda wani mijin zai ce ma matar shi ba ya da lalle babu abin ya gaya mata komi ba samu ba kuma ya samu saboda keta saboda bai san abin da yake ba saboda bai san nauyin da Allah subhanahu wataala ya dora mishi ba sai an samu mata ita kuma ta tasa hakuri bayan ya ji kayan shi ya shiga wurin wanka ta lalaba ta ga kuɗi ga sunan kuma sun yi yawa masu yawa ma yadda yadda ta tambaya din ku kaga wannan baya da kyau sai ta rena ka sai ta ɗauke ka munafiki ta ɗauke ka zaman da kuke ba zaman Allah da annabi kuke da ita ba saboda haka wajibi ko dai ka bada hakuri ko kuma ka dan bada wani abu daga cikin abin da iyalinka su nema wannan wajibi suka neme ka dole ka dan koyaya ne ka dan yan musu cikin abin da Allah subhanahu wataala ya baka amma ka kai musu ƙarya kana da abin kuma ka ce babu kuma ba ka da komai da zaka yi da wannan abu babu wani abu da ka sa gaba ba ka da wani uzuri ba ka da wani hamza ba ka da wata larura wanda ta hana ka kyautata ma iyalinka saboda haka wajibi ne zamantakewa tsakanin ma'aurata ta zamanto mai kyawu wato hatsariya da ake samu tsakanin ma'aurata wani abu ne wanda dole sai ya afku ba yadda za a yi amma idan ya afku mai shari'a ta ce mamu ita shari'a musulunci ba ba abin da bata rago komi ba komi sai da ta yi mana bayanin shi in ka ga baka yi aiki da wannan bayanin ba to san zuciya ne ko kuma ka jahilta abin baka tambaya ba amma duk matsala in ta faru to a cikin addinin musulunci akwai maganinta saboda matsalar da za ta faruwa tsakaninka da iyalinka ya ya kamata ka magance ta idan matarka ta bata ma rai me ya kamata ka yi idan mijinki ya bata maki rai me ya kamata ki yi duka addinin musulunci ya zo da wannan saboda haka kyakkyawan mu'amalar da ake samu sakamakon sabani wannan shine abin da yake da wahala a cikin kashi bakwai na mutane guda goma ma'aurata kashi uku ne suke kokarin kashe wuta din da ruwan da Allah ta'ala ya ce a kashe wannan wutar da ta faru tsakaninsu mutum uku ne za ka samu cikin mutum goma kashi bakwai da yadda suka ga dama suke kawai suna bai ma zuciya suna bai ma shaidan jama'a mu sani cewa lalle mu'amala mai kyau tsakanin ma'aurata tsakanin miji da mata babe ne kofa ce daga cikin kofofin shiga aljanna duk wanda ke son ya shiga aljanna yana da iyali duk wanda ke son ta shiga aljanna tana da miji to ta sani cewa ba mu yadda za ta shiga aljanna din nan dole sai ta yi mu'amala mai kyau dole sai ta yi zamantakewa kyakkyawa da mijinta haka shi ma miji dole sai ya yi kyakkyawan zamantakewa da matar shi sa'an nan zai samu shiga gidan aljanna saboda mi saboda umarni ne Allah subhanahu wataala ya bada Allah ya ce wa yashiruna bil ma'ruf da Allah ya ce ayi auren ba cewa kai ayi aure ba yadda ka dauki aure sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to haka kyautatawa kyakkyawan zama shi ma sunna ce daga cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yana faɗa yana cewa khairukum khairukum li nisa'ihi wa ana khairukum li nisa'i wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alherinku a wurin Allah shine wanda yafi ku kyautata ma iyali wanda Allah ya ce ni kuma da kuke gani na na fi ku kyautata ma iyali na to saboda haka Allah ta'ala ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhirah wa zakara Allah kathira kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin rayuwarka in ba kai koyi da manzo Allah ba to da shedan zaka koyi kenan ko tunda dama an ce in ba kai sharan masallaci ba za ka yi sharan kasuwa zaka in dai ba kai koyi da Annabi sallallahu alaihi a cikin mu'amalolinka ba don manzo Allah ya koya maka komai ba yahude ya ce masaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ku annabin ku ya koya muku komai komai aka yi magana sai ya ce wallahi manzo Allah ya koya mana komai babu hatta tsuntsu da yake fuffukawa a sama yana yawo yana shawagi a sama sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mamu wani ilimi game da shi ballantana a nan sararin kasa babu wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rage bai gaya mun ba da haka addini ya koya mana komi babu abin da ya rage gare mu sai mu yi aiki da abin da addinin musulunci ya koyar da mu mu yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin haka ne zamu gama da duniya lafiya mu samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah subhanahu wataala Allah ya tabbatar mana da haka Allah subhanahu wataala ka taimaki addininka Allah ka taimaki masu addininka Allah ka taimake mu gaba ɗayan mu ya Allah Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka gyara mana halayenmu Allah ka kawo mana karshen mugayen halayen da ke faruwa a cikin rayuwarmu Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su Allah ka zaunar da kasan mu lafiya ka ba ta kwanciya hankali ka kare ta daga irin abin da ya faru a shekarar jiya Allah da ma wanda bai kai shi ba ya Allah ko yaya yake da abin da zai tada mana hankali ya Allah Allah ka kare mu daga fadawa a cikin shi ya Allah Allah ka tsare mu ya Allah da kasashen da suke makwabtaka da mu ya Allah Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah Allah ka dawo mana da irin zaman lafiyar da muka samu a da muka samu iyayenmu da kakannin mu akan shi ya Allah wanda bamu san fada bamu san tashin hankali ba ya Allah Allah kai mai iko ne a bisa dukkan komai ya Allah Allah babu abin da ya gagare ka ya Allah Allah ka dawo mana da irin wannan zaman lafiyar da kwanciyar hankalin da farin cikin da muka tashi a cikin shi ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah ka ba mu aiki mai albarka Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da yan matan su ya Allah yan kasuwan mu Allah ka taimaka musu ya Allah Allah matsalolin da suke fama da su ya Allah ka kawo musu karshen su ya Allah matsalolin da suke gamuwa da su a wurin kayan kasuwancin su ya Allah ka kawo musu karshen su ya Allah Allah ka raba mu da zalunci da azzalimai ya Allah Allah ka raba mu da zalunci da azzalimai ya Allah duk wani azzalimi ya Allah kai mana maganin shi ya Allah duk wani zalunci da ake mana ya Allah kai mana maganin shi ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya marigaye mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama ya Allah Allah ka sa sun huta Allah ka damu da su gida aljanna Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka kawo mana karshen dukkanin walalin da muke fama da su ya Allah Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata in sha tsaye da sallah